أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا لتنين شاتي قوة رمضان هجرة تمن زنصيرا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرة تدبو إيدة تريه أربعين دقايا wanda ya daidai da hudu ga watan biyar miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da ashirin a jiya mun tsaya a kan aya wato ta talatin zuwa ta talatin da ɗaya a cikin suratu al'araf shafi na ɗari da hamsin da hudu a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar, Allah ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba ɗaya, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. malan Allah ce ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjid
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين akwai asbabun nuzul kan sanadin wato sabkar wannan aya ya bani adam ya ku ’ya'yan annabi adam khudhu zinatakum inda kulli masjid ku riƙi ƙawakku a kowane masallaci muka ce nan ana nufi da ƙawa ita ce sutura wanda mutum zai sa ta suturta jikinsa an gane ko akwai asar wanda imamu muslim ya fitar da shi kan sababin nuzul na wannan aya daga abdullahi bin mas'ud radiyallahu an qala yake cewa kanatil mar'atu tatufu bil baiti wa hiya uryana mace ta kasance tana yin tawafi ga gida shine wato ka'aba kenan daki kenan wa hiya uryana tana zir fataqulu sai ta ce man yu'iruni titwafan wa zai bani wani kyalle wanda zan yin tawafi da shi an gane ko ko wani dan kyalle ko kuma abin suturta jiki taj'aluhu ala farjiha wanda za ta sa shi akan al'auratta wa taqulu tana cewa al yawmu yabdu ba'duhu aw kulluhu a yau yabdu ba'duhu sashen al'auratta zai bayyana aw kulluhu ko dukkansa kenan in ta samu abin da za ta suturta kanta da shi to in ba ta samu ba kuma shi kenan babu wata matsala zai bayyana gaba ɗai fa ma bada minhu fala uhilluhu abin da ya bayyana na daga al'aurata fala uhilluhu ba zan halatta shi ba ina fata an fahimta to sai fa nazalat sai ta sai wannan aya ta sauka kaga wannan asarkin yana nuna cewa shina daga cikin asbabun nuzul wannan aya al'ada ce ta jahiliya wanda ta kasance suna aikatawa alkur'ani ya zo ya yi bayanin cewa waɗannan abubuwa na jahiliya ne ba su da alaƙa da addini an gane ko me yasa suke kin yin suke yin tawafi zir malamai sun kawo waɗansu maganganu akan irin dalilin da yasa suke wannan waɗansu daga cikin malamai suka ce suturar da suke yin tawafi da ita idan sun kasance sun taɓa yin tawafi da ita to ba sa sake saka ta domin suna tsoron sun yi zunubi da ita to bai dace su yi tsawafi da ita ba waɗansu kuma suna ganin cewa a'a abin da yasa suke yin tsawafi zir shine cewa suna ganin cewa wannan shi ne sa a tsarkake su daga zunubansu to duk da yake wannan shine asbabun nuzul nata kai tsaye kadiba cikin al-isti'ab fi bayanil asbab an gane ko sun kawo wannan amma in ka duba zaka ga kuma waɗansu asar da ake kawowa cewa wata mata ce da ake kira dhiba'a an gane ko wadda mace ce mai tsananin kyau sai ta auri wani mutum daga cikin masu wadata na larabawa abdullahi bin jad'an wanda yake mutum ne ya shahara da kyaututtuka to shikenan bayan ta zo sun zo makka wajen yin aikin haji ko sun zo saboda wata bukata sai hisham bin al-mughira wanda shine baban abu jahal ya ganta tana da kyau sai ya nemi cewa ta yi kokari wannan tsohon ta rabu da shi dan yana da dukiya amma kuma ai abin nan ta rabu da shi domin ba mutum bane wanda zai iya mata bukata irin yadda ya kamata kun ga ashe ba yau bane samari ko masu matasan masu kuɗi suka saba yaudarar matan mutane saboda su rabu da su domin su aure su ko kuma mutum ya haɗu da mace kaga can jahiliya ne amma yanzu har lokacin aikin haji mutane suna wannan mace idan ta tafi aikin haji ko tana tare da mijinta ya gafala daga gare ta ko baya tare da mijinta sai kaga wadansu mutane su nuna mata tunda ya kai ki makka ai ki kashe auren da an kare ko ba ko da kin kare idda ba ni ina iya aurenki kai ni ko cikin idda ina iyawa wa ba haka bayo aka saba ba to almuhimmu dai khabbabaha alaihi inji malamai sai suka ce sai ya wato tunzira ta ta nemi saki ga mijinta sai ta nemi saki to shi abdullahi bin jad'an kamar wannan riwaya da suka kawo cewa ya ce ba zai sake ta ba sai da sharuɗa sai ta yanka raƙumi ɗari sai an yi kuma waƙe sai an yi kaza to shi wannan hisham ibn mughira sai ɗaukar mata nauyin zai bata raƙumi ɗari kuma waƙen da za a yi za a yi waƙe zai ɗauki nauyin waɗanda za su yi irin wannan waƙe kamar yadda ake yi a ɗauko masu waƙe kaza kaza zuwa ga wani lokaci almuhim duk dai bukatocinta suka biya to wannan riwaya ta saba ma tafsiri na abdullahi ibn abbas ibn mas'ud wanda yana cikin sahih muslim riwaya mubasharatan ana abin da nake son na ce shi tana yiwa wannan mata da ta yi tsawafin sun ce lokacin da ta yi tsawafi tana da gashi ta zubu gashin ta ta ruhe sashen al'aurata. wannan al'ada ce ta jahiliya, tabbas abu ne wanda ke ya kasance yana aikatuwa. Amma abin da waɗannan asarkin suka kawo cikin kutubu siyar da kuma kutubul tarihi sahaba, wannan zai iya shiga ɗaya daga cikin al'adodinsu na jahiliyar sun ka kasance suna yi. Amma wannan shi ne tafsirin na ayar domin wancan ya shafi dukkan ƙabilolin larabawa da suke yin mi da suke yin tsawafi zir wanda kuma kissa ta shafi in ma mun ɗauke ta ta tabbata ta shafi mutum ɗaya ne kaga wannan ba zai zama to hali ba kuma da an ce ya bani adam kaga wannan hukuncin ya shafi kowa da kowa da suka zo cikin bayanin wannan su waɗanda suka ka asbabun nuzul al-isti'ab fi bayani asbab fi bayani al-asbab suka ce qala mutum biyu ne suka ce akhrajahu muslim imamu muslim ya fitar da wannan asar na cewa mace tana yin tawafi jir fastadrakahu al-hakim imamu hakim sai ya istidrakin wannan hadisi an gane ko ya nuna cewa ala shaikhaini da imamu bukhari da imamu muslim ba su fitar da shi ba shi yasa an ka sanya masu littafin suna al-mustadrak littafin da imam wato al-hakim yake ganin hadisi ne akan sharaɗin imamu bukhari da imamu muslim amma ba su fitar da shi ba an gane ko duk da yake malamai sun ce hammalahuma malam ya tahammala duk sharuɗan su ba ya cika su bane balle bai san dalilin da ya samu su kawo waɗannan hadisan ba bal ma ya kawo waɗansu hadisai waɗanda da'ifai ne ma balle ma a ce suna akan sharuɗin Imam Bukhari ko Imam Muslim wa wafaqahu adh-Dhahabi Imam adh-Dhahabi yayi ma Imam al-Hakim muwafaqa akan cewa Imam Muslim da Imam Bukhari ba su fitar da shi ba sai masu wannan littafin sun kace wa qad wahima wato ma'ana da imam al-hakim da ya ci istidraki ga imam muslim da kuma imam zahabi da ya yi muwafaka ga imam al-hakim qad wahima sun yi kuskure an gane ko fi zalika a cikin wannan fa huwa fi sahih muslim suka ce wannan yana cikin sahih muslim kinan kaga ana son dan an ce imam hakim ya ce kaza Imam Zahabi ma ya tafi akan haka to shi yasa sai ka bincika ka gani dan tana yiwa su yi kuskure ɗan adam ne mu a aqidar mu ta ahlus sunna duk yadda malami ya kai ga ilimi bai zama masumi to wannan shine shi yasa mutum da iya nuna kuskuren malamin sa amma cikin ladabi wuri kaza yayi kuskure ko da adam duka yana kuskure ba tare da cin mutunci ba saboda wani yana neman kuskuren ka ne don ya ci mutuncinka to kun ga dai ƴan uwa musulmi halin da wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya iske wannan al'umma cewa daga cikinsu akwai mai yin tawafi zir ya iske su cikin shirka shi yasa alqur'ani ya zo don mi don saboda ya tsarkake al'ummomi ba wai abin nan ba kasashen larabawa nan in ka dawo nan kasashen mu na Afirka da shekaru talatin ko abin da ya kama da haka da sun ka wuce idan za a salatul istisqa ta Afirka zirni ake yawo ana yin burja ba ma wai kasashen larabawa ba inda can alkur'ani ya sabka ana kururu burja ruwa na muka roƙo ga Allah gaba aiki mace tana yawo zir tana daga al'aurata wai ruwa ne ake roƙon Allah subhanahu wataala da sabon Allah ake neman ruwa wannan jahiliya kenan me ya fitar da mutane daga cikin wannan karatu da da'awa yau ta sa mutane sun waye duk inda ka je in ka iske haske to alqur'ani ne yake wannan kan wannan haske da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk yau inda musulunci ya yaɗo a ƙasashen arna waɗanda suke bauta ma gumaka da mi da mi da mi menene ya fitar da su daga cikin wannan shine alqur'ani yau in ka koma a ƙasashen turai farisawa sun kasance suna bauta ma wuta menene ya fitar da su daga cikin wannan alqur'ani rumawa sun kasance akan addinin kiristanci wanda ba na gaskiya ba mi ya fitar da su da rumawa na gabacin duniya da ruma na yammacin duniya duka menene yake kiransu zuwa ga gaskiya alqur'ani idan muka duba yau turai me yasa suke kyamar addinin musulunci saboda yana son ya hana su shan giya ya hana su karuwanci ya hana su luwaɗi ya hana su cin dukiyar mutane akan zalunci shi yasa ba su su shi yasa alqur'anin nan alkhairi ne ga duniya gaba daya ko an gane ko ba a gane ba an gane ko to dan nan za mu fahimci cewa wannan aya za mu yi raddi ga waɗansu mutane kafin mu shiga cikin bayani ga dangadan shine cewa akwai waɗanda ake cewa ƴan Qur'aniyun sun ka ce ai babu wani asbabun nuzul a ce Qur'ani shi na da asbabun nuzul wannan shirme ne a ce aya ta sabka akan wani shi yasa duk asbabun nuzul gaba ɗaya sai su ƙaryatar da su to za mu yi musu raddi a alƙur'anance domin shi kanshi Qur'anin gaba ɗaya kaf Allah ya faɗi dalilin da yasa aka saukar da shi Allah ya ce daga ciki guda za mu kawo ma'anan kitabun anzalnahu ilaika لتخرج الناس من الظلمات إلى النور كتاب للتافيني أنزلناه إليك منك سوكت دشي زوا غريكا لتخرج الناس من الظلمات إلى النور دان كفتر دا متاني دقا تكين دفاي زوا غحكي كاغا ونن شيني سبب النزول نقرآني قبادا to sannan kuma Allah ya tabbatar da cewa Allah bai sabkar da alqur'ani lokaci guda ba an sabkar da shi ne akan bukata yace wa qur'anan فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وقرآنا شيء القرآن للتافي ne فرقناه wanda muka rarrabe shi malamai suka ce nan faraqnahu yana iya daukar wato mun rarrabe shi ta hanyar bayani dalla dalla daki daki ko kuma faraqnahu mun rarrabe shi ta hanyar saukar da shi akan shekara 23 kidan kaga nan daga nan zaka gane akwai asbabun nuzul abu kaza ya faru sai a saukar da aya wannan shine sababin nuzulikinta to kai kenan ko qur'anin baka fahimta ba shi yasa kake cewa ai qur'ani bai da asbabun nuzul Allah ya ganar da mu don haka wannan kuma ba dan muna kira ba mu ce kaza kaza kaza a babu wata matsala abinda muke so kowa ya fahimci gaskiya kuma da dalili ne muke yi ba dan mu bata ma wani dare ba ba dan mu ba dan mu gyara ma wani dare ba muna fata Allah shi mu tsari da wannan ya bani adama ya ku ’ya'yan annabi adam khudhu zinatakum inda kulli masjid ku riƙi wato abin nan zinatakum ƙawarku ai suturaku inda kulli masjidin a kowane masallaci sai zama to hukumun am ne wato na ana bancan ka'aba ne amma abin ya shafi kowanne masallaci to kaga idan da zamu ɗauki fassara ta ƴan qur'aniyun mu ce ai alqur'ani bai da asbabun nuzul sai mu ce a to kenan Allah ya umurci duk ƴan adam su je su sa sutura su duk inda suke yin sujada kenan kaga wannan musulunci ba ya bada damar ashe kowa ya addinin sa tunda wali kullin wujhatun huwa muwalliha kowace alqibla kowace al'umma tana da tata wurin da take wurin da take alqibla take kallo tana dubi tana sallah sannan wali kulli ummatin ja'alna man sakan hum nasiku kowace al'umma tana da mi tana da wurin ibadata to ya bani adam ya ku ƴaƴan annabi adam kenan nan duk duniya khudu zinatakum ku riki kawakku kaga nan ma qur'ani bai ce asa ba kenan ma kamata na a rika kai fassarar da kake yi mutane bai dace su sa sutura ba inda kulli masjidin a kowane masallaci inda suke sujada masjid wurin da ake sujada kiristoci suna sujada yahudawa suna sujada musulmi suna sujada kenan wannan ya ba kowa damar ya je ya sanya irin kayan kawa kenan ma sai ya zamanto ashe wannan halattar da kafirci ne ayat za ta karanta suwa in bamu kalli asbabun nuzul ba domin domin ta ba kowa dama ya sa ya sa abin da yake so sannan kuma ta ba da dama ai fasikanci cikin wuraren ibada domin an ce bani adam su rike kawarsu kenan a haɗe da mata da maza irin abin da ake yi a cikin waɗansu wuraren ibada a yi sharholiya a ji daɗi a yi rawa a tashi da aya alqur'ani kaga in babu asbabun nuzul ba za mu fahimci ayar da kyau ba Allah ne subhanahu wataala ya ganar da mu Allah ce wa kulu sannan kuma ku ci in an ka ce kulu suka ce wato fi'ilul amri ne ku ci an gane ko an shafe abin da za a ci sai ya zama to duk komi zai iya shiga sai abin da dalili ya fitar da shi an gane ko wato kulu za ku ci duk abin da yake daɗaɗa ne kulu min tayyibati ma razaqnakum sai zama to duk abin da ba daɗaɗa bane to ba zai shiga ciki ba kaga giya ba za ta shiga ciki ba dafi ba zai shiga ciki ba domin dafi zai kashe ɗan adam bai daga cikin at-tayyibat ina fata ana fahimta ta washrabu ku sha duk abin da yake halatta ne ba zai cutar da ku ba ku sha shi an gane ko wala tusrifu kada ku yi banna imamu sa'adi a cikin qawaidul hisan da ya kawo na tafsiri yace wannan aya ta hada ka'idodin likitanci guda uku an gane ko yake cewa ka'idodin likitanci shine na farko wato ka kiyaye lafiyarka shine asalin likitanci ta hanyar amfani da abin da zai amfane ka a cikin jikinka na biyu kuma abin da zai kare wani abu wanda zake mai cutarwa ba zai shigo a cikin jikinka ba na uku kuma idan wata cuta ta faru yadda za a kore ta wannan shine asalin likitanci gaba daya kana da lafiya ka kiyaye ta za ka rinka cin abinci mai kyau idan kuma wato kuma wannan abin wanda zaka ci shine zai tunkuɗe ababen da ba su da kyau an gane ko ko kuma in an samu matsala to a sha maganin da zai tunkuɗe wannan matsala wannan yace shine asalin yace to dukkan su wannan ayat ta tabbatar da su kulu ku ci an gane ko washrabu ku sha daidai irin yadda ya kamata wala tusrifu amma kada ku yi balla ke sa hadisai suke nuna cewa in za a ci a raba ciki gida uku in ma ta kama kashi ɗaya abinci kashi ɗaya abin sha wuri ɗaya kuma nami na a bar shaida amma za ka ga wani ya cika ciki tab ina da ya zo ya kwanta sai ka ga shina ya yi kwana yana min shari ko yana saraga ya buɗe bakin da kasan mataccen kari ina ban sai ibada da kiyamul layli ba zai taɓa yiwuwa ba duk wanda ya zamanto hammin shi abinci kawai ya cika ciki ya zance zai ce ibada wannan ba zai taɓa yiwuwa ba Allah dai ya ganar da mu to wala tusrifu kada ku yi banna muka ce wato nan Allah ce bai ce wato kar ku yi banna ba ga kaza domin a nuna maka kowace irin banna Allah baya son ta am ne bai ce wala tus wala tusrifu fil aqidati ba wala tusrifu fi kaza wala tus a'a duk kowace irin banna in dai banna ce Allah subhanahu wataala baya son ta innahu la yuhibbul musrifin domin shi Allah subhanahu wataala baya son mabannata kenan an fi son a tsaya tsaka tsakiya shi yasa wani daga cikin masu ruwa a duniya da nake baku labarin sa ajiya yake cewa aka gani shi yana yawo da ijiya daya yayi ma daya haka yana yawo aka ce to kai lahiya yace a Allah yace wala tusrifu guda tana gani in nace in yi da biyu ai nayi banna innahu la yuhibbul musrifin Allah baya son masu banna don haka guda ta isa zan yi aiki da ita al-bukhala wato wanda suke masu ruwa akwai wani malami da ake kira al-jahim ko kuma adib ya yi littafi ya rubuta masa suna al-bukhala waɗanda suke mashhuran masu ruwa a duniya imam shafi'i kuma kamar da muka faɗa muku a jiya ya ce wala tarju samahata min bakhilin fama fi nari lidham'ani ma'u wala tarju samahata min bakhilin kada kayi kwaɗayi ka sa tsammani as-samahata tausayi rangwame min bakhilin daga maruwaci fa ma fi nari lizzam alima'u a cikin wuta babu ruwa a cikin wuta babu ruwa ga mutumin da yake jinkishirwa don haka yadda ka san baka samun ruwa a cikin wuta ta tashi bal bal bal haka ne ba za ka samun taimako ba a wajen mutumin da yake marubuci Allah shi muna mai kyau to a nan akwai wata ka'ida da muke son mutane su fahimta kafin mu shiga cikin bayani shine cewa nan da anka ce wato kulu washrabu wala tusrifu ku ci ku sha wala tusrifu kar ku yi banna kenan sai ku zamanto mi sai ku zamanto tsaka tsakiya to sai ka iske waɗansu mutane suna kafa hujja da waɗansu hadisai suna cewa ai abin da ya kamata shine kullun khairul umuri awsatuha kullun a tsaya a tsaka tsakiya to wannan bayanin yana buƙatar na farko a yi bayanin shi ɗai bayan ɗai a fitar da shi domin an ce alfadila bainar razilataini ita fadila abinda ake ce ma ɗaukaka abu wanda yake mai kyau yana tsakanin mummuna guda biyu misali idan za mu ce mummuna guda biyu yanzu misali idan an ka ce wani zarumi ne to zarumtaka ba tana nufin ka kai kanka inda za a halaka ka ba kuma zarumtaka ba tana nufin ba ka tsaya wurin da ya kamata ka kai hari ba ka kai hari ba to wannan shine abin da ake kira bainal manzilataini to shi yasa sai wadansu suka doki cewa a'a ai shine abin da ake nufi khairul umuri awsatuha amma za mu bada misali na farko ya an ce alwastu ana nufin tsakiya in an ce alwasatu wasatu aka yi masinun faka ana nufin fiyayye shi yasa Allah ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan mun sanya ku fiyayya al'umma khiyaran wa udulan domin ba mu ne al'umma ta tsakiya ba mu mu ne al'umma ta ƙarshe da haka wannan tafsiri da waɗansu suke yi ba gaskiya bane ko su kafa hujja da cewa a'a in an ce wasat khairul umuri awsatuha a'a shi awsatu shine dacewa da abin da shari'a take so ga wani hadisi da suke karantawa hadisi ne na Abi Sa'id al-Khudri wanda yana cikin sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wanda ya ga abu wanda bai da kyau mummuna falyughayyirhu bi yadihi ya canza wannan abin da hannunsa fa in lam yastati fa bi lisanihi idan bai samu iko ba sai ya yi da harshensa fa in lam yastati fa bi qalbihi idan bai samu ba sai ya yi da zuciyarsa to anai an ce khairul umuri awsatuha in ba mun farsa awsatuha shine tsakatsakiya alhali awsatuha shine abu mafi kyau qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun awsatuhum ay a'daluhum shine abinda ake nufi mafi zabi zababbu zabuwa daga cikin su wanda Allah subhanahu wataala ya zaba ko mafi alkhairi amma sai ka suke awsatuhum na tsakiya wa ya ga maka nan na tsakiya ake nufi wasu shine tsakiya wasatu shine fiyayye to anan da an ka ce fal yughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wanne ne yafi bi yadihi yafi ko bi lisanihi daga cikin su wanne ne yafi tunda uku amun za Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sannan da anka ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wani ya ce bi yadihi hukuma ake nufi wa ya ga ma bi yadihi hukuma ake nufi wannan ba gaskiya bane bi yadihi inda kake da iko akwai inda hukuma ma bata san abin da ake yi ba kai na abbi yadihi a gidanka kai na abbi yadihi tunda akwai wanda iyalanka kana iya hana su malami a makarantarsa yana iya hanawa shine fal yughayyiru bi yadi wa ga ma hukuma ake zance duk wanda yake da ikon canzawa da hannunsa shi ake nufi akwai abin da ma gwamnati ba ta da labari amma kai kana da iko kana da labarin da zaka canza wannan abin fa in lam yasto anan bi yadihi nan to nan da zaka samu wani yana da karfi tsakatsakiya wani to nan cikin su akwai wanda yana da karfi kwarai akwai wanda tsakatsakiya akwai wanda yake baya to cikin su wanne ne yafi domin mataki uku ne kaga nan wanda yafi karfi shine khairan ba wai wanda anna tsakiya ba fa in lam yastati fa bilisanihi bilisanihi sai a ce malamai wa ga malamai kawai a malamai su ne kan gaba amma ko da babu mutum ba malami bane in ya ga abin malamai sun faɗa bai da kyau kana iya kai ma iyalin ka nasiha ka ce kaji malamai sun ce kaza sun ce kaza har sun ka ayoyi da hadisai wa ya ga ma babu mai yin wa'azi sai sai malamai daidai gurgurun abin da ka sani ba mu saka kai dogon wa'azi ba ko ma saka sai kai mata wa'azi fa in lam yastati fa bi qalbihi in bai samu iko ba yayi da zuciyarsa shi ma da zuciyar mataki mataki ne akwai wanda zuciyarsa da ya ga sabon Allah za ta hau kwarai da gaske hankalinsa zai tashi akwai wanda tsakatsakiya akwai na ƙasa cikin su wanne ne yafi to don haka zancen biyadihin nan hukuma ce kaza kaza ne muna son wannan tafsirin gurgun tafsiri ne sannan kuma suna kafa hujja da wani hadisi suke cewa khairul umuri awsatuha wannan hadisin malamai suka ce ba hadisi bane aqwalul hukama'i shina daga cikin maganganun masu hikima an gane ko ibnu abdul bar a cikin littafin sa al-istizkar babban littafi na malikiya na kuma fiqhu ya kawo wannan magana ce aqwalul fuqaha ne sannan kuma imam al-hafiz al-iraqi wanda yana da alfiya an gane ko da ba yana da alfiya da shi da imam suyuti cikin ilmul hadith suna da alfiya da abdullahi gwandu to shi imam al-hafiz al-iraqi yace akhrajahu al-baihaqi fi shu'ab al-iman imam al-baihaqi ya fitar da wannan asar a cikin shu'ab al-iman min riwayat min riwayati mutarrif bin abd bin abdullah daga riwaya ta abdul mutarrif tan abdullah mu'dalan ka gani asar ne wanda ke mu'dal ko mu'dil wato yana sawa iskali ko ko akwai iskali gare shi ga wanda ya kawo shi to idan muka duba anan mutarrif kaga in ba ka bincike sai ka zo ka ce mai mutarif ko mutaraf ko mutarrif ko mutarraf kaga ba ka san yadda zaka karanta shi ba to dan haka dole sai ka nemi littattafan da suke bayani kan ruwat al-mu'talif wal mukhtalif da kaza da kaza ka san tarajumur ruwat sannan kuma malamai suka cewa Imam Sakhawi a cikin Al-Maqasid Al-Hasana yace rawahu Sam'ani fi zaili tarihi Baghdad kinan ya rawaito shi bi sanadin majhulin akwai sanadi majhul an aliyin daga aliyin marfu'an wanda an ka daukakar da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma sanadin majhul ne kuma kaji wani sai ce hadisi ne wa huwa an ibn jarir fi tafsir ibn jarir ya kawo shi a cikin tafsir amma min qawli mutarrif bin abdullah cewa magana ce ta mutarrif dan abdullahi amma ba magana ba ce wa yazid bin murra al-ju'afi kuma ya kawo shi a matsayin magana ce ta yazid bin murra al-ju'afi an gane ko kenan ba magana ba ce ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma imam ad-dailami ya fitar da shi bila sanad ba tare da sanadi ba an ibn abbas daga ibn abbas marfu'an kaga wannan bai tabbata ba hadisi ne daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in kuma kace ya tabbata to wannan ga iya binciken malamai inda ya tsaya sai ka kawo sanadi ingantacce sai ai aiki da shi don haka cewa khairul umuri awsatuha hadisi ne ba gaskiya bane amma dai abinda ake bukata abinda shari'a ta ce dama ba a son ka wuce abu inda ba a kai shi ba sannan kuma ba a son ka mai da abu baya amma akwai abinda ana son gaba yanzu misali in muka ta wajen jarabawa a duniya da a ce mutum ya haddace izib ashirin bari mu fara da alaramma tun daga shirin gaba gare mu da a ce mutum ya haddace izib arba'in da a ce mutum ya haddace izib sittin alaramma wanne ne fi ba mu amsa izib da mai arba'in da mai ishirin da mai sittin wanne ne fi mai sittin ya fi to ai mai sittin sama yake ba na tsakiya ba ne to kaga wannan fassara ita ce ta kai da waɗansu ke ta ɓanna a'a akwai inda za a ce maka wasat shine mafi dacewa akwai inda tsakiyar ita ce mafi dacewa akwai inda farko ta fi dacewa akwai inda baya ta fi dacewa sahun mata annab- na baya ya fi dacewa sahun maza na gaba ya fi dacewa ya za a yi mutane su ɗauko asarar da hukama da aqwalul hukama sai su zo suna fassara eh, ko wasatiyya suna fassara ta da cewa shine tsakatsakiya ko mafhumukin ta a'a shine dacewa da abin da shari'a ta ce ka karanta wani littafi da wani malami ya rubuta alwasatiyya wanda yake abin nan manshuratu ne na rabitul alam islami da kuma malamai da dama da suka yi bayani kan abin da ya shafi wannan dan haka dai a takaice cewa abin da ake nufi da wasatiyya shine a tsaya tsakatsakiya don abin da ya kawo mu kulu washrabu wala tusrifu komai musulunci ya ce a tafi tsakatsakiya a'a ba komai bane wani abu ana son a je gaba da haka ya kamata mu fahimci irin waɗannan wannan fassara wasatiyya da kullun tsakiya ake nufi wannan ba gaskiya bane ina fatan Allah kuma shiga da mu ya bani adam khudu zinatakum inda kulli masjid ya ku ƴaƴan annabi adam ku riki kawakku a kowane masallaci wato abin nan a kowane masallaci wa kulu washrabu ku ci ku sha na abin da Allah ya halatta muku ba abin da Allah subhanahu wataala ya haramta ba wala tusrifu kada ku yi banna ku ketare iyaka an gane ko domin ƙetare iyaka zai kai ka zamanto daga cikin mi daga cikin yan uwan shedan an gane ko wa ati zal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabili wa la tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbih kafura sannan haka Allah ya faɗa cikin infa wal ladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama a cikin aqida Allah subhanahu wa ta'ala ba a siffanta shi da yana da da kaga yahudawa suka ce wal'iyadu billah annabi isa dan zina ne kaga sun yo baya da shi daga darajar da Allah ya bashi su ko kiristoci suka wuce suka ce shi dan Allah ne kaga sun wuce iyaka a'a ku bar shi matsayin abdullahi wa rasuluhu shi bawan Allah ne kuma manzon Allah ne magana ta riga ta kare innahu la yuhibbul musrifin Allah subhanahu wa ta'ala baya son mabannata sai Allah ce qul man harrama zinatallah قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يؤمنون لقوم يعلمون قل كتير سو من حرم زينة الله وانيني يا حرمتا زينة الله قوات أبنجي أنقاني كو ذا إيه متفسر الزينة تنا يتوك أبوبوا wato daban-daban a cikin shari'a ta addinin musulunci. ya an ce zinat Allah dan sutura ce dama kuma sutura ai kawace ga dan adam kamar yadda muka faɗa domin mutum ya fito ba sutura ai ba zai kallo ba to sai malamai suka ce azina tana iya ɗauka abubuwa guda uku an gane ko yana iya yiwuwa shine abin wato asalin zina dai kawa guda biyu ce ɗabi'a ɗabi'o'i na gari ita ce azina wato albatina abinda ba a gani shine ɗabi'o'inka na gari da zuciyarka su ne zinaka kawakka wadda take wadda take ta koyi akwai azina az-zahira kawa ta bayyane ita ce sutura wadda dan adam bai sa to amma in muka koma a cikin shari'a sai suka ce in an kalli abinda ake nufi da kawa shine abin da yake abu ne na kawa wanda saman jiki yake misali idan muka duba zaka iske suturar da mace take sawa an gane ko da kayan da muke sawa ana kiransu kawa zinatul lil insan abu na biyu sai abin da yake dan adam yana sa shi an gane ko ana kiransa kawa amma kuma shi wannan ba shi wato jikin dan adam yake kamar misali lalle ana kiran shi kawa kwalli ana kiran shi kawa amma shi kan shi din in yana aji kawa ne amma me yasa aka sanya mishi kawa saboda lokacin da aka saka shi ga gaba kaga zai zamanto lokacin da zaka kalli gabar zai zamanto jazza gashi shi kawa ne lokacin da yake aje amma in an saka shi zai ƙara jan ka ka ƙara ganin kyawun waɗannan shi ba ana kiran shi wato azzina sai abu na uku jikin mace shi ma ana kiran shi wato zina kawa to shi yasa kuke ganin da aka zo wajen tafsiri na wata aya wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wannan ayar ta sa malamai sun yi bayanai hatta alifat masu yawa akan wannan aya to shi yasa shi Abdullahi ibn Mas'ud da aka ce illa ma zahara minha sai ce karridai wasiya abinda ake nufi da shi arrida kamar sutura kamar mayafi wasiya da sutura dan saboda ya fassara shi kenan abinda yake ana kiran shi kawa ne saboda yana rufe jikin dan adam waɗansu kuma sai suka fassara shi da bi sai suka fassara shi da alwajhu wal kaffain musamman riwaya wadda aka yi daga ibnu abbas radiyallahu anhu alwajhu wal kaffain wal khatim an gane ko ya sanya mu khatim suna saboda shi ma khatim yana kowa zuwa gabi yana koma zuwa ga jikinta domin za a kalle shi to sai malamai suka tattauna akan waɗannan mas'alolin shi yasa kana za a ganin waɗansu sun ce shin alwajhu wal kaffain aura ko ba aura bane shin huska ta mace da hannayenta al'aura ne ko ko ba al'aura bane waɗanda suka karkata zuwa ga asar na ibn mas'ud suka ce a'a mace za ta rufe jikinta gaba daya hatta da fuskar in ta fito tunda illa ma zahar min hasu ta ake nufi kina hadda fuska za a rufe waɗanda suka ɗauki wancan asar na ibn abbas wanda shine malamai suka fi ingantawa cewa alwajhu wal kaffain ma sabata anhu kenan suka ce mace fuskarta da hannayenta ba al'aura bane to da suka zo wajen bayanai kowa yayi kokarin ya kawo nashi dalilai da irin abin da suka karkata zuwa gare shi ibn hajar al-asqalani da yazo yace akwai asar na aisha wanda yusta'nasu bihi ma'ana ana samun natsuwa lokacin da ita asma'u bintu abi bakr ta zo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta shiga zuwa gare shi wa alaiha thiyabun riqa tana da sutura shara-shara wanda ba ta da kabri fa a'rada anha sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kauda kai wa qala yace ya asma yake asma innal mar'a mace idza balagat al mahid in ta kai lokacin haila lam yasluh an yura minha illa hada babu abin da ya dace a gani irin sai waɗannan abubuwa guda biyu al wajhu wal kaffai sai ibnu hajar yace a'a amma wannan asar kama qala abu dawuda wa abu hatim mursal wannan asar mursal ne domin arwaito shi ne daga khalid bin duraik shi ko lam yasma min aisha bai ji daga aisha ba kenan kawo daga cewa hadisi ne ingantacce su yi hattara mursal ne bai inganta ba illa wato isti'nafi na za a samu nutsuwa ga waɗanda sun ka tafi akan wannan waɗanda sun ka tafi cewa abinda ake nufi da shi kuma saboda Aisha ta faɗa a cikin wani hadisi wanda lokacin nan suna tafiya idan suka tafi za su bar fuskokin su buɗe sai in sun kai inda akwai maza za su kaura su rihi su rufe fuskar su shina daga cikin abinda sun ka kafa hujjar cewa niqabi ba wajibi bane sannan kuma da asar na Ibn Abbas wanda zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata mata ta kasance tana zuwa mai tsananin kyawu wajen sallah saboda kyawun ta wadansu suke sallah a baya shi yasa Allah ce walaqad alimna almustaqdimina minkum walaqad alimna almustaakhirin Ibn Kathir ya za'afa wannan asar amma malaman hadisi suka ce wannan tad'ifi da Ibn Kathir mishi ba gaskiya bane suka bayyana dalilan da suke nuna cewa ya zo da turuq da dama nakara da iddi'ai babu ta a ciki an gane ko kadiba cikin al-istiab fi bayan al-asbab sai dai nan zaka gane cewa wannan aya madaniya ce domin ita suratul hijr makkiya ce to kuma lokacin da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana bada wannan sallah kaga a Madina ne sai ka gane cewa wannan wato ayatun ne madaniya fi suwarin makkiya wallahu ta'ala a'lam ina fata an fahimce ni to wannan shi na daga cikin abinda suka tafi akan shi cewa in suka shuɗe da maza za su rufe fuskokinsu kinan ya nuna fuskokinsu suna waje sannan daga cikin hujjojin da suka bayar suka ce dukkan fuqaha sun yi ittifaki mace za ta iya yin sallah ta bar fuskarta da hannayenta a waje illa alwajhu wal kaffayn za ta iya yin sallah da su to kenan wanda ya nuna cewa ba al'aura bane da al'aura ne da kuma wato za a wajabce ta dole sai ta bayyana su sai dai malamai suka ce a nan dukkan yadda waɗansu suka karkata cewa shin shi ne ƙabin wajibi ne ko ba wajibi ba ne sai malamai su ce abin da ya kamata mu duba shi ne cewa lalle idan mace za ta bi inda maza suke to dole ta biya da abin da zai rufe mata fuskarta. Domin mi, domin babu wurin da yake da kyawu a duniya ga mace irin fuskarta. Idan bai halatta ba mace ta fiddo ɗan gashin ta ɗaya ko biyu, ko manga guda wanda yake za ta tada hankalin mutane ya za a yi a ba da fatawar cewa za ta iya ba da buɗe fuskar ta gaba ɗaya a kalle ta. Alhali hatta da matan da suka tsufa ma suna ta tsammanin ba su samu aure, Allah subhanahu wataala ya ce wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan فليس عليهن أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة التي وأن يستعففن خير لهن duk da mace ta tsuwa ta kai tsammanin ba ta tsammanin aure amma da ta a'a suna iya aje wadansu sauran sutura amma dai kai wa ayyar sa afifna khairul lahun su sa sutura nan su kare kansu domin tana yiwa li kulli saqitatin qitta ko kuma li kulli laqitatin qitta duk abin da ya faɗi a ƙasa ko duk abin da ya kasance na tsintuwa ne akwai abin da zai tsince shi kenan kowace mace ko ta tsufa tana ganin cewa babu masoyi gare ta tana wata samu masoyinta to idan Allah ya umurci mata waɗanda suke sun tsufa su sanya sutura su kare kansu ina ga waɗanda suke ‘yan mata ne waɗanda suke wato balagaggu to don haka dai a takaice shi ne da abin da an ka ɗauka cewa hatta da waɗanda suke ganin sa wani ƙarin ba wajibi bane ba su ba da damar da inda maza suke ba mata su fita su bar hannayensu waje su bar wato idon su buɗe suna kallon juna domin wannan yana sa su cikin fitina fiye da ma su bar wani gashin su ko abin da ya kama da haka. wannan kuma shine abin da muke gani da kuma sautin mace dan nan ana zancen zina ne shi ma waɗansu malamai sun tafi cewa sautin mace al'aura ne mutlaqan waɗansu suka tafi cewa sautin mace ba al'aura bane mutlaqan waɗansu suka tafi cewa a tsakatsakiya shi asalin sautin mace ba al'aura bane amma yadda an ka rangwada shi an ka karya shi nan ne yake da matsala domin domin mata mata wato sabai sun kasance suna karantar da matan sahabbai sun kasance misali ummul mu'minin Aisha da sauran mata suna karantar da sahabbai da muryar su an gane ko kuma muryar bata zamanto al'aura ba amma ina ne matsalar take lokacin da an ka canza muryar wanda yace kuma muryar bata zama al'aura a'a Allah ce in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawl kada ku yi karya murya kina lokacin da aka karya ta ta koma mi ta koma al'aura lokacin da ba a karya ta ba tana nan mi tana nan matsayin ta murya ta asali ba al'aura bace waɗannan matsaloli da suke dole ɗalibin ilimi ya fahimce su da kyau shi yasa kaga ba a sa mace kiran sallah ba ko ba haka ba domin inda an sa mace kiran sallah kaga ai da da yawan mutane sai sun zo masallaci abin ya kuma kamar music kenan shi yasa kala rawu yace matar ka in za ta yi sallah wani malami ne a Najeriya yace to a hankali a hankali za ta yi kada ta daga murya yace dan kaffa ta kai su jiya su hauro mata katanga Allah subhanahu wataala ya muni mai kyau ya qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi kace wane ne ya haramta nan tambaya ce harrama nan kamar tambaya ce Allah yake yi tare da tahaddi an gane ko wato Allah yana kalubalantar wane ne ya zo ya haramta zinatallahi allati akhraja lil ibadi wato kawa wanda Allah subhanahu wataala ya halatta ga bayinsa to kawa tana da hali guda uku kunce kunce guda uku akwai kawa wanda da mata da maza duka musulunci ya halatta musu akwai kawa wadda mata ɗaya ta halatta gare su akwai kawa wadda ga maza ɗaya ta halatta to wannan bayanin dole ne shi ma yana da muhimmanci tunda mun zo zancen qawazinat Allah allati akhrajal ibadi za mu yi bayani akan wannan sai suka ce akwai hadisi na Ibn Abbas wanda ya zo cikin Sahihul Bukhari ya zo cikin Sunan Ibn Majah ya zo cikin wato Sunan na Abi Dawuda riwaya ce wadda take daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la'ana wato ibnu abbas yake cewa la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallallahu alaihi wa sallam al mutashabbihin min ar-rijal bin nisa wal mutashabbihati min an-nisa bir rijal an tsine ma mata wato mazaje masu koyi da mata tun daga su dan daudu abin da ya kama da haka kuma an tsine ma mata masu kama da maza wanda suke sosai an ce sun zan kamar maza kamar wannan zamani da muke ciki a ce duk abin da namiji yake iya yi mace za ta iya yin shi kallabi tsakanin rawanna waye waye da wace hayariya wannan duk hayariya ce daga jahiliya sai abin da ya hito daga wajen turawa jahiliya ne ake cewa mutum ya je ya noma tare da matarsa ayi kaza ayi kaza ayi kaza a turai ne kuma ake cewa duk abin da namiji yake iya yi mace tana iya yi ba gaskiya bane To kun ga wannan hadisi shina ɗaya daga cikin ƙa'ida ta sanin asalin wato ƙawa a cikin musulunci. Duk abin da ya zamanto sutura ce ta maza zalla, kaga wannan bai halatta ba mata ta sa. Duk abin da ya zamanto sutura ce ta mata zalla bai halatta ba a ce namiji ya sa ta. Kenan kaga yanzu mu ga namiji ya sa an yi mai an ce an siyo mai su zali an yi mai wata doguwar riga ko abin da ya kama da haka alhali mun san zali ko kaya ne na mata to wannan bai halatta ba. sai dai in ka yi niyyar yi ka aikata abinka amma ka danganta shi zuwa ga addinin musulunci mun fahimci wannan da kyau ko riwaya kuma ta Abu Dawud tana da at-taqdim wa at-ta'khir domin ita a cikin ta al-mutashabbihatu min an-nisa bil rijal wal mutashabbihin min ar-rijal bin nisa ta ta saba ma riwaya ta Imam al-Bukhari da Ibn Majah ta wajen at-taqdim wa at-ta'khir idan muka duba kuma a cikin abin da zai nuna mana hukuncin kawa a cikin addinin musulunci akwai hadisi na Abu Musa al-Ash'ari an gane ko yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa hurrima libasul harir wa dhahab ala zukuri ummati manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an haramta sanya an gane ko libasul harir sanya alhariri wa zahab da kuma azahab zinariya ko zinariya ko ala zukuri ummati ga mazaje waɗanda suke daga cikin al'ummata kaga da wannan ne su yan ƙura suka ji an ce ah wai an ce wai cikin hadisi wai maza wai ba su sawa zinariya qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadi to da kai baka gane ba da hadisi ne suke yaki wannan hadisin ne suke son su ƙaryata wa uhilla li inasihim an halatta ga matansu wa yake halattawa Allah manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma ala rasuli illa al balagh in baka yarda ba da hadisin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kai hakuri ka kai ga ganin ka kai kai annabi sanan alqur'ani قال الترمذي امام الترمذي يكاو wannan hadisi na Abu Musa al-Ash'ari yace wa fil babi a cikin babi an Umar akwai hadisi daga Umar kenan irin wannan hadisin wanda ya kawo kan zancen an haramta alhariri da kuma zinariya ga mazaje an Umar ibn al-Khattab da kuma Ali ibn Abi Talib an gane ko da Uqba bin Amir shi ma yayi wannan riwaya daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa Anas da Anas bin Malik wa Hudhaifa da Hudhaifa wa Ummu Hani'in da Ummu Hani wa Abdullah ibn Amr da Abdullah ibn Amr ibn al-As wa Imran ibn Husayn da Imran dan Husayn wa Abdullah ibn Zubair da Abdullah ibn Zubair wa Jabir da Jabir dan Abdullah an gane ko duka waɗanga sun yi riwaya wa abi raihana da abi raihana wa ibn umar da ibn umar wa wasilata ibn al-asqa to kaga dadin sanin irin waɗannan littattafan domin zai gaya maka sahabban da sun karwaito wannan hadisi kidan sai ka je in ma wannan riwaya bata inganta ba ka je ka dibi wannan ka dibi wannan ka dibi wannan har ka tattaro kaga hadisin ko ya inganta ko bai inganta ba imamu tirmidhi yana da kokari a wajen wannan to idan muka duba daga cikin waɗanda imamu tirmidhi ya kawo sai kawo Ali ibn Abi Talib to Imam ibn Abi Talib ga hadisin sa yazo cikin sunan Ibn Majah kaga ba malin cikin sunan Tirmidhi ba yace Ali ibn Abi Talib Ali dan Abi Talib yace akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hariran bi shimalihi ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya riki hariran alhariri bi shimalihi da hannunsa na hagu wa zahaban bi yaminihi sai ya riki wato zinariya da hannunsa na dama thumma rafa'a bihima yadaihi sai ya daukakar da su da hannayensa fa qala yace inna hadaini lalle waɗannan ababen guda biyu da kuke gani kaga in ba wanda lokacin da yake tsaye gaban manzo ba zai gane su ba in an ce hadaini shi yasa aka fassara su tan alharir da kuma azhab haramun ala zukuri ummati an haramta su gami ga mazajen al'ummata hillul li inafihim an halatta su ga wato mazajensu ga matayensu hillun mata in an ce an halatta in suna da hari an halatta musu to kaga wannan hadisi ya faɗi cewa an halatta ma mata yin amfani da wannan za su isa haƙoran zinariya amma namiji ya je makka isa haƙoran zinariya na akwai matsala ina fata an fahimce ni sannan kuma zaka zaka hasa haƙura na azurfa zobe na azurfa ya tabbata to amma ka ɗauki haure na azurfa ba wani uzuri ba wata larura kawai kai ma ka sada a gane kai ma alhaji ne wannan shi ma wani abu ne wanda ya kamata mutane su fahimce shi to sai a ƙarshe daga ciki saboda lokacin mu yana matsowa hukuncin mace ta yi aski aski dai daga mata na farko haramun ne na biyu wajen aikin haji shin an ce a yi aski mazaje suna yin aski shin mata ya halatta su yi aski na farko imamu ibn munzir ya kawo ijma'in malamai akan haramun ne mace ta yi aski ko da a lokacin mi ko da a lokacin aikin haji ne na biyu saboda akwai asa da suke nuna cewa mata bai dace su yi aski ba sai dai su dan rage kaɗan sannan kuma bai daga cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin bai taba umurtan mata ba su yi aski an gane ko sannan kuma yana daga cikin koyi da maza mace ta yi aski kamar ta yi koyi da maza ne shi ma wannan abu wanda yake matsayin haramun ne sannan kuma daga ciki kamar musla ne wannan kamar cutar da mace ne domin da mace ta yi aski ai ta san abin ga kamar yadda matan kasar Mandela suke waɗannan me ake ce musu zuru ake ce musu kowane ne za ka mace ta yi aski da kuma sauran mata da suke ganin wayewa ne mace ta yi aski ta nuna kanta kamar maza wannan shi ma haramun ne dalilai ne waɗanda mata suka kawo shi yasa wannan bai daga cikin zina ta mace a gare ta tayi aski wannan haramun ne duk da yake lokacin mu yayi nisa amma dai almuhim mun samu abin da muka fata kan wannan qul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi kace wa ya haramta kawa wadda Allah ya fitar ga bayin shi wadda bai haramta musu isa ba ba a yi taksisin ta ba wa tayyibati da abubuwa waɗanda suke daɗaɗa kamar waɗansu dabbobi da suka haramta ma kawunan su da kuma waɗansu abubuwa na halal da Allah ya halatta sun ka haramta ma kansu minar rizqi na arziki da waɗansu shuke-shuke da sun ka haramta ma kansu qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya kace waɗannan ga masu imani ne ranar a nan duniya khalisatan yawmal qiyama amma ga masu imani ne keɓe ranar tashin alkiyama su kaɗai za su samu kazalika nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun kama haka ne muke rarrabe ayoyi ga mutanen da suke da sani wannan aya ba ta samu shiga gaba ɗaya ba nan zamu dakanta an nuna mini lokaci ya matso abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wata'ala يا غفر تامنا سيغوبي الله يكرمنا الله الله ربنا ايمنا اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم سهل امورنا يا رب العالمين آمين.
اللهم ربنا تقبل صلاتنا وصيامنا وسائر عبادتنا يا رب العالمين آمين.
اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين